بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu kallonmu da sauraronmu ta wannan kafa ta yada labarai ta gidan tv na banfe da kuma rediyo muna isar da sahihar sallama zuwa gare ku da fatan kun ta cin koshin lafiya kamar yadda muka tashi insha Allah kuma muna yi ma kowa fata alkhairi kamar yadda muke wa kawunan mu insha Allah yau muna 27 ne ga watan jumada al'ashir hijira ta ne muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1441 wanda ya dace da 21 ga watan fabrairu 2020 daidai kamar yadda yan uwa suka sani duka ranar juma'a da karfe 9 zuwa goma muna halarta wannan wurin domin gabatar da muhadara ta ɗaya daga cikin musulahat inda malam yake wani bayani akan su insha Allah kamar haka ne ma Allah ba mu iko mu sake dawowa a satin da gabata idan wa musulman cewa malam ya muna bayani a kabin da shahi alkawani yau kuma insha Allah malam zai muna bayani akan abin da shahi alfirak alwarak alwarak insha Allah muna fata Allah shi malam jagoranci Allah ƙara fahimta da hazaƙa da kuma dacewa da suna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam cikin ayyuka da banganu da kuma aqida insha Allah alwarak malam insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ‘Yan uwa masu kallonmu da sauraronmu barkanmu da ganin wannan rana Juma'atu babbar rana wadda muke gabatar da karatu a cikinta daga karfe tara zuwa karfe goma na safe kowane sati in Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatu da za mu gabata muna fatan Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya satin da ya gabata mun tattauna akan alqawanin wanda abin da yake nufi dokoki mun dauko bayanai lokaci ya muna halin sa to a yau kuma muna son mu tattauna akan maudu'i na alwaraka to za mu fara shimfiɗa kan maudu'in mu wancan wanda ya gabata mu dan faɗi waɗansu abubuwa kaɗan kamar matsayin take da haɗi kuma ya zama to fikirar kenan ta haɗu ga inda aka taso ga inda za a shi yasa malaman tarbiyya na ilmi suke cewa bai dace malami ya yi darasi ba bai yi tamhid ba ya yi shimfiɗa shimfiɗa kafin darasin ko ya alaƙanta darasin da abin da ya gabata saboda ta hayatu azhanin tulla ya sa kwakwalen ɗalibai ko hankulansu su shirya su gane inda za a ba kawai a kunduma a haɗa ba akwai nukta guda biyu da nake so in yi matashi akan sukan maudu'in da ya gabata na farko mun kawo magana wani malami da ake cima alkasimi wanda ya yi littafi suna littafin takfiru daulatin saudiya wato kafirtar da gwamnatin saudiya gaba ɗaya kaga irin waɗannan littattafan wani zai karanta su ba tare da tunani ba kuma tana yiwa hujjoji zai kawo da subuhi tun da bai yiwa ya faɗi magana haka to shi sake son ɗaliban ilimi su yi hattara da irin waɗannan littattafan domin ɗan adam yana da wahala ya yi ma makiyin shi adalci akwai wuya kowane ne shi to alkasimi hujjojin da ya basuwa da kafirtar da daular saudiya saboda da daga cikinsu daular saudiya ta kasance ƙarƙashin daular usmaniya ta ƙasar turkiyya an gane ko to sai lokacin da tura suka ruguzar da ta yi gwamnatin saudiya ta yi yaƙi da su mutanen turkiya wanda ta ƙarƙashin wannan yaƙe-yaƙen kuma sai tura suka zo suka mamaye ƙasar turkiya to daga nan gwamnatin saudiya sai ta samu tabbata to shi suke cewa daula ce da akida akan kafirci domin ta balle ne daga daula ta musulunci ina fata an fahimce ni to wannan ɗaya daga cikin shubuhoyin da suke ya bayar kenan to amma malamai yanzu musamman littafin a Saudiya mutane masu tsatsauran ra'ayi ana karantar da su ana musu bayani musamman wanda suke kokarin su tayar da buri saboda su fahimci menene ake so na biyu yana nuna cewa an gina ta ne akan kafirci saboda su waɗanda suke mulkin Saudiya a yanzu ba ƙwarai shawa bane ba su daga cikin zuri'a ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ko jagorancin ƙasa bai daga cikin sharadi don khalifa ya kasance daga cikin domin sauran khalifofin ai ba ita daular turkiya waɗanda suke jagoranci da suka yi khilafa ai ba ba ma larabawa bane kwata-kwata to kenan in haka nan ne ya kamata ya kafirtar da ita ba wancan daula ne ina fata an fahimci kenan ƙurayshawa idan mulki ya fita daga hannun su ya shiga hannun waɗansu waɗanda mulki ya koma zuwa gare su ko ta hanyoyi dai daban-daban bayyuwa a ce wannan daula an gina ta ne akan kafirci muna son ɗalibai ilimi su yi hattara da irin waɗannan abubuwa musamman kuma da 'yan shi'a waɗanda suke daga cikin hikimar su wanda suke son su ruguza ƙasar saudiya za ga in an ta aikin hajji suna kai 'yan mata wanda suna ma matasan saudiya aure da su a cikin otal auren mutu'a wanda suna nuna musu wannan ita ce akida mai kyau wanda yanzu ta hanyar mutu'a suke yaɗar da akida su musamman a turai su da ai akwai aure wanda za a yi na kwanaki ko na yan awowi to kaga duk wani mai son daɗi cikin addini ko karuwan turai sai su ga ai ga addini mai sauki nan to kaga wannan saudiya da ta gano ta hana yanzu akwai yan akai yan mata irin aikin haji saboda ba aikin haji ne ake kai su ba akwai wata da'awa da ake yi da su Allah shi gudu sani to da muka yi batun kawalin mun kawo akwai akwai abin da ake kira al-wasaya al-ashra ko alwasayil ashar ko kuma abin nan alwasayil ashar kenan alaƙar su da dokokin duniya da ake cewa duniya ta ci gaba in muka diba manya-manyan ƙa'idodin musulunci da abubuwan da musulunci ya gina ƙa'idodi a kansu da alwasayil ashar da almaqasidu sit za mu yi bayani kansu a gurguje saboda fahimta Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul an'am وصايا العشر يتي قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم قل كتي دسو تعالوا كزو أتلوا ما حرم ربكم عليكم إن كرم تامكو أبن دا أبنجدن كوي حرم تامكو حرم تاوى الله سبحانه وتعالى كلا بيوتي أكوي التحريم الكوني أكوي التحريم الشرعي التحريم الكوني shine abinda Allah haramta ce ba zai yiwuwa ba haka ya kaddara to wannan ba duk duniya babu wanda isa ya canza shi in kana so ka gane wannan kuma Allah ya ce wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un kaga ba za su dawo ba ba yadda za a yi ko su dawo sannan kuma Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul qasas yace ma annabi Musa alaihi salam wa harramna alaihi al-maradi'a min qablu fa qalat هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون kaga wa harramna alaihi almaradi mun hana mishi ya sha nono to kaga jariri wanda yake karami cikin tsumman goyo ai bai ma san wani abu haramun ba ko halal bai ba balaga ba kenan da at-tahrimul kauni kenan wa qis ala zalik akwai at-tahrimul shar'i wanda shari'a ta hana to wannan ana iya saba mishi in mutum ya saba in bai tuba ba kuma yana da azaba atlu ma harrama rabbukum alaikum Allah tushriku bihi shay'a daga cikin abin da Allah haramta kada ku yi shirka da shi domin bauta ma wani Allah dan adam inda ya tsaya ya duba ya yi tunani ya san abu ne wanda ko a hankalce bai dace ba Allah ce afa man yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkaru yanzu da wanda yake halitta da wanda bai halitta ana azan su daya ka gani to shirka kuma kala biyu ce akwai shirka wanda ke fitar da mutum daga cikin musulunci akwai shirka wanda ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci shirka wadda ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci shine ashirkul asghar kamar riya an gane ko wannan ba in don mutum yayi shi sai dai ya bata aiki shi ma aikin yana bata shi ne da wadansu abubuwa in ya zama to aiki ne wanda yake kamar guda ne bai rabuwa kamar sallah to zai baci gaba ɗaya riya ta shigo ciki ta tabbata in mutum bai kokari ya kore riyar ba daga zuciyarsa an gane ko har ta tabbata an gane ko in kuma aiki ne wanda daban daban to sashen shi wanda zai zai lalace kamar in akwai na safe akwai na rana akwai na marece ko ko a ce misali sadaka ce za ka yi to lokacin da kai ta farko ka yi da niyyar kyakkyawa ta biyu sai ka yi da niyyar don a yabe ka to kaga waccan tana can matsayin ta tunda sadaka ce wannan kuma ta ɓaci ko da mutane da kabba kuma daban daban ne an gane ko ko da kuma mutum guda ne kabba to kaga wannan ashirkul asghar wannan bai fitar da mutum daga cikin wato abin da musulunci sai dai yana bata aikin mutum kuma sannan kuma yana iya wato kai mutum zuwa ga shirka waccan wadda take babba Allah shi mu da tsaye an gane ko Allah tushriku bihi shay'a kar ku shirka da Allah da wani ku hada shi da wani wa bil walidaini ihsana iyaye Allah ce a kyautata musu to a nan dole sai mun yi wata matsaya walidai ni da an kace shi ne abinda malaman lugha suke ce ma at-taghlib da alwalidu da alwalidatu wato duk lokacin da zamiri na maza da na mata zo ko suna na maza da na mata zo to in an hada su zamiri na maza ake rinjayarwa ko a faransanci kuma wannan akwai shi ina fata an fahimce ni za a hada da maza da mata to gaba ɗai za a yi isnadin shi ne zuwa ga maza saboda an san duka ya kunshi kowa da kowa to wani sai ka ja ta awabil walidaini saboda yan tawili yanzu sun shigo sai ce walide ne an ka ce iyaye biyu ba a ce alwalid wal walidatu ba kaga bai kalli abin da ake cewa at-taghlib ba kaga ne ko rinjayarwa kawai sai su ce to aiki nan ma musulunci ya halatta namiji ya aure namiji mace ta aure mace tunda walidai ne an ka ce walidaini da alwalidu da alwalidu to kaga namiji ya aure namiji mace ta aure mace ba su haihuwa sai dai mi sai su su dauko da daga wani wuri an gane ko to kaga wannan dan da za su dauko za su mai da shi kamar su ne iyayensa shi yasa yanzu a turai ake son a hana namiji da mace a ce ba a cewa namiji ba a cewa mace kamar in an zo a samu wanga suna garson kofi ba a yi wai a bari sai in lokacin aure yayi in wanga yarda ya zan namiji to sai a ce mai shi amiji in kuma wani ya aure shi sai a ce mai mace a ce per and da per deux da wani ne da wacce tambata ga sunan dai al'amura nan at-taghlib ake kiransa ya bani adama la yaftinannakum shaytan kama akhraja abawaykum min aljanna kamar yadda shaytan ya fitar da abawaykum kaga da al'abu al'abu uba guda biyu amma na ana nufin annabi adamu da hawwa'u dan duk ta wurin kanka ka san harkun duniya da namiji da mace ne suka fara dan da maza biyu ne ko mata biyu ne da ba za a samu ba ina fata an fahimce ne ba kai baka so ba to wannan shine dan kawai zai yi tawili kama wato wabil walidaini ihsana iyaye ake ta musu ma'ana mahaifi da mahaifiya ake nufi ba waccan tambata ta turai ba wanda akwai namiji da namiji akwai mace da mace su yi aure kuma akwai namiji da mace wannan duk a musulunci ba a san da shi ba abinda an ka sani namiji ya aure mace wala taqtulu auladakum min imlaq kada ku kashe ƴaƴanku saboda talauci to nan min imlaqin saboda abun da yake faruwa ne ba wai dan saboda in ba da talauci ba ya halatta ka kashe ɗanka a'a limuwafaqatil waqi' abu ne wanda hakan ya kasance yana faruwa a wancan lokacin sai Allah ce nahnu narzuqukum wa iyyahum mu muke arzita ku da su to sai malamai suke ce a cikin suratul isra Allah ya ce wala taqtulu auladakum khashyata imla nahnu narzuquhum wa iyyakum to me bambancin me yasa ta aka fara da suratul an'am aka fara da iyaye suratul isra kuma aka fara da mi da ‘ya'ya sai suka ce siyakin ya bambanta da an ka ce min imlaƙin kar ku kashe ‘ya'yanku saboda talauci an gane ko duk da yake malamai sun kama ganu imlaƙa ya ɗauka ma'anoni daban-daban amma zance mafi inganci duka daidai da wuce nan sai aka ce saboda talaucin da ya abko muku to ku ɗin iyayen da kuke ba ‘ya'yanku abinci nahnu narzuqukum mu muke arzita ku ku da talaucin ya abga wa iyahum da su amma can cikin suratul isra sai Allah ya ce wala taqtulu awladakum khashyata imlaq kada ku kashe ƴaƴanku don tsoron talauci nahnu narzuquhum mu muke arzita su su da kuke ma tsoron talaucin da basu zo ba wa iyyakum da ku da ma mu da gaban baku arzikin kuma narzuqukum fi ilmi mudari ne wanda yana nuna cewa arzikin na yau da gobe da jibi da gata da ta illa masha Allah duka daga wajen Allah subhanahu wataala yake sai Allah ce wala taqrabul fawahish kada a kusanci alfasha duk abin da yake mummuna wanda bai da kyau a shari'a kuma dole hankali in dai hankali ya dace zai nisanci shi sai Allah ce ma zahara minha wa ma batan wanda ta bayyana da ta wasu malamai sun ce abin da ma zahara minha abin da ya bayyana wanda zaka yi da gabbai wa ma batan da abin da zaka yi da zuciya wanda suka ce ma zahara shine abin da za a yi mutane ba sa gani wa ma batan abin da za a yi a boye akwai abubuwa ne maganganu da dama na malamai sai Allah subhanahu wataala ce wala taqtulu nafsa allati harrama Allah kada ku kashe rayuwa wanda Allah subhanahu wataala ya haramta ta ina masu cewa musulunci ya ce a kashe mutane a'a Allah ce kada a kashe rai wadda Allah ya haramta rai kuma tana samun haramci abinda zai haramta ta na farko al-islam mutum ya kasance musulmi na biyu al-mu'ahada a kulla alkawali tsakanin su da musulmi na uku al-aman a bashi aminci ya shigo kamar da Allah ya faɗa wa in ahadun min al-mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun sai Allah ce illa bil haqqi amma face sai in akwai haƙƙi kenan akwai haƙƙin da ke sawa a kashe rai malamai sun yi bayanin su daga cikin su na farko akwai mutumin da ya kashe a kashe Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl kuma ko cikin at-taura kin ma cikin addinin wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin nafs shikenan wanda ya kashe a kashe cikin at-tauran ma haka yake to idan na kuma an ka samu cewa ba a kashe da to hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Mas'ud wanda yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu damu imrin muslimin yashhadu anni anni alla ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin mutumin da yake musulmi wanda ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne to jinin sa bai halatta ba la yahillu damu imrin muslim musulmi kenan illa bi ihda thalathin sai da abubuwa guda uku sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce as-sayyibu zani mutumin da yake wanda yake yayi zina amma wato yayi aure shine as-sayyib nan az-zani kuma yana zina to nan da as-sayyibu da mata da miji duka ɗaya in mace ta taba aure a shari'ar musulunci ko namiji za a jefe su amma sai an bi sharuɗa an tabbatar da cewa zinar ta tabbata saboda su kullum abin da ai a ce a'a sai zinar ta tabbata an samu shaidu guda hudu ba haka ne kawai za a cewa da yayi zarba shi kiran magana ta rage takari ko ko shi wanda ya zana yayi iqrarin cewa yayi al iqraru sayyidul adilla me yasa aka ce a jefe shi saboda shi ya taba yin aure yana da yana da damar da zai zuwa yayi sai kuma yana banna ko dole suke faɗa abin ba haka nan bane saboda su sun bi tura ko dai saboda abin bai faɗo ga akan su ba ko kuma saboda su waɗancan turawan suna ganin dan 18 da 18 in sun yi zina wannan suna wato kamar tabbatar da 'yancin su ne suna da hankalin da za su yi abin da suka ga dama an gane ko wan nafsu bin nafs da mutumin da ya kashe a kashe shi kenan an nafsu muqabilun nafs wa tariku li dinihi da mutumin da ya bar addinin sa mutumin da ya rinda za a kashe shi kamar da hadisin Abdullah ibn Mas'ud wanda yake cikin sahih al-Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu afwan ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man baddala dinahu faqtuluhu wanda ya canza addinin sa ko kashe shi in dai mutum ya shiga musulunci yace zai fita to kashe shi za a yi tun farko a haka ma sharuɗa dan kan mutane su bai da addini abin wasa to kaga illa bil haqqi kenan ko mutumin da yake ya taba yin aure ya yi zina auren kuma da sharadi malamai suka ce ba wai kawai auren ba ya zama wato ya taba takin matarsa an gane ko ko mutumin da ya kashe mutum a kashe shi an gane ko ko mutumin da ya ridda to sannan kuma daga cikin nafsul lati harrama Allah illa bil haqqi haqqin da ke sawa a kashe rayuwa shine qatta'u turuq wanda suke banna a bayan kasa kadibi yadda musulunci ce a kashe irin waɗannan mutane inda ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfu min al-ard waɗanda suke banda a bayan kasa masu ɗaukan makamai su je suna sace sace suna kashe mutane ko qutta'u turq a cikin hanya can wajen gari ko wanda zai ɗauko makami don ya kashe mutane da wannan ne ma malaman Saudiya suka bada fatawa cewa mutumin da yake fatoshin kwaya ana iya kashe shi saboda shi ke ba masu irin wannan banna da masu je su aikata banna tunda za su sha ko kayan su je su yi kashe da abin da ya kama da haka to daga cikin waɗanda shari'a ta ce za a iya kashewa waɗanda malamai su yi saɓani a kansu shine mutumin da ya bar sallah tariku sala waɗansu malamai sun tafi cewa ai matsayin kafiri yake waɗansu malamai sun tafi cewa a'a kafircin shi ba kafirci ne irin wancan ba akwai maganganun malamai da dama ina fata an fahimce ni to a bare yana daga cikin waɗanda malamai suka ce za a kashe su in mutum ya bar sallah har shekul islam ibn tabi'a yake cewa a to malamai sun yi sabani shi idan mutum yake sallah a kashe shi an kashe shi haddi na ko an kashe shi matsayin kafirci in mun ce haddi na kenan ya mutu musulmi amma haddi ne a kashe shi in muka ce kafirci kenan ya kafirta yace to shi wagga wagga mas'ala dan adam bai iya tasawurin ta domin mutumin da yace yayi imani a ce dai ya tashi yayi sallah ya ce a abin ya a kashe shi kuma a ce yana matsayin musulmi yace shi wannan abin yana ganin akwai wahalin yi da shi yana nuna wannan mutumin ba musulmi bane an gane ko to bayan usala sai mutumin da ya kuruji anil imam wanda ya ce shi ba zai biyayya ba ga wato doka ta gwamnati mun ci gwamnati sawa'an gwamnati ce ta musulunci ko ko gwamnati wadda ta zo akan karfi ba a fita a kanta sai dai abinda sun kai umarni da kafirci ba za a bayyana akan shi ba an gane ko to daga cikin waɗanda shari'a musulunci ta ce a kashe su shine mutumin da yake luwadi dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulu al-fa'ila wal maf'ul wanda kun ka iske yana aiki irin mutanen aikin mutanen annabi lut to da wanda yayin wanda aka yi ba aka shi hadisi ne akwai maganganu da dama waɗansu daga cikin malamai sun da'afa shi da muqtaqaddimin da mu'asirin an gane ko amma an kalli turuq din shi hadisi ne wanda yake zai zama to hasan saboda Imam al-Bukhari shi ya da'afa wannan hadisi da kuma imam ibn mu'in abokin imam ahmad bin hanbal da kuma imam abu dawud da inda sun takafa shi amma akwai malaman da suka abin nan sheikh nasiruddin albani kuma da ya tattaro duka turkudin shi sai ya hassana hadisi to shi yasa ma wai hujja waɗansu malamai ai sahabbai sun yi sabani wajen kashe mutumin da ya yi luwadi kiran busan da wannan hadisi ba kiran wannan hadisin da ifi ne ba gaskiya bane tana yi wa akwai hadisin da ba kowa san cikin sahabbai ba ɗauki hadisin da zo cikin sahihul bukhari na abdurrahman bin auf lokacin da aka samu at-ta'un za a shiga kasar sham umar ya sadda muhajirin wal ansar suka yi sabani ya kawo mashiyakhatu quraish waɗanda an kawo su ne ba don sun yi muhajirin wal ansar ba na fathu waɗansu malamai suka ce a'a sun yi hijira ne kafin fathu makka kenan suna da hukuncin hijira kuma suna da hijira wasu suka ce a suna da hukuncin hijira da sunanta wadansu suka ce a bayan an yi fatuna suka je amma an ba su sunan muhajira saboda kamar sunanta ne ba hukuncin ta gare su ba tunda bala hijira ta ba'da al-fath kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam faɗa amma Umar ya kawo nasu saboda duk shawara in za a yi ta sai an hada al'umma gaba daya kuma da an kace musu shiyukh saboda suna da wato kaifin basira da hankali ya haɗe su gaba ɗaya suka yi sabani karshe Abdurrahman bin Auf yazo shi ya ba su labari kadi abin da sai na Umar bai sani ba yace musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace in ta'un yazo a wani gari wanda ke ciki kada ya fito wanda kuma yazo kada ya shiga sai suka koma yanzu kamar abin da ke faruwa a kasar China ina ba ta rafi cin ta'un ta yi annoba ce ta afka musu a can to da haka wannan cewa wani abin ga hadisin da ifi ne saboda wasu sahabbai kusan shi wannan ba dalili bane babu wani sahabi wanda ya san duk hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka za a kashe shi akwai bayanai waɗanda malamai suka yi shine cewa shi da sharuɗa in sun balaga gaba ɗaya dole ana buƙatar su kasance balagabu sabanin da kuma sun kai waɗansu suka ce kona shi za a yi waɗansu suka ce a'a za a ɗauke shi ne a aza shi saman bene a sako shi an gane ko suka ce a'a za a kunna mai wuta ne sannan a sako shi me yasa suka yi wannan saboda Allah subhanahu wataala ya halakar da mutanen annabi Lut da azaba mai yawa falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mamdud a cikin suratul hijr kuma wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijil can 'alayha hud nan ko 'alayhim wajen masu hadda alkur'ani to musu an dai jirke ta kasa da su kina a sako shi daga sama an yi musu ruwan wuta kina a kunna mishi wuta abin da suka faɗa kina amma tun da faqtul fa'il wal maf'ul da yawa daga cikin wato abin da sawo suka ce ba za a yi wannan ba abin da ake bukata mutuwa kuma azaba da wuta an hana shi to amma su sun fitar da wannan ne akan Allah ya yi wannan to akwai wata mas'ala al-iqtida'u bi af'alillah shin ya halatta irin abin da an kace Allah ya yi ai koyi da shi sai waɗansu suka ce wannan ai bid'a ne ko kafirci ne aka ce a'a in an ce dan adam yayi koyi da irin aiki na ubangiji ba ana nufin yana iya yin aiki irin na Allah ba ihsan kyautatawa ce ko ba haka ba to Allah yana kyautatawa kuma dan adam yana kyautatawa wannan kuma ba shi ke nuna zatin dan adam zatin Allah ɗaya bane balle kuma aikin su ya zama to ɗaya ina fata ana fahimtar ka to almuhimmu da tunda nasu ya ce fakturu kashewa za a yi dan ce mafi inganci za a kashe shi da takobi ko da abin da ya kama da haka ba sai an je an kunna mishi wuta ba ko abin da ya kama da haka an gane ko kuma kada a kashe dan adam ta hanyar sa'u wanda shi abin an hana shi kaga wuta ita abu ce wanda an hana an hana ta duk da yake sun fitar da shi akan koyi kuma ya zama to zanzan amma dai tunda akwai nasoshin da mantuka ne sun hana ayi azaba da wuta sai a daina ai ga ma yuri buka ila ma la yuri buka to waɗanda duka an ce a kashe su to sai kaga yanzu akwai masu kare dokar luwaɗi da wane ne da yanci da wane ne da wane ne ina fata a fice albin da ya saba ma addinan turai an gane ko ya saba ma al'adodin turai kuma ya saba mu mu addinan mu amma so akai a matsayin da shi a matsayin doka kuma ana zancen kare hakkin dan adam da mata da mideni da mideni wanda yazo yayi mace ta roba wanda in ka aure ta shikenan ka zo ba sai ka auren mata ba yanzu wannan su ne suke kare hakkin mata abin da ya kamata abin cika kenan shi yasa shugaban kasar Zimbabwe ba musulmi bane Mugabe amma da turawa suka zo za su kama wannan doka a kasar shi yace ba matsala na yadda amma ina da sharadi guda uku zan aura ku zo a daura ma namiji aure da namiji bayan shekara biyu in babu ƴaƴa zan yanka su a aura ma mace abin nan da a mace aure bayan shekara biyu in babu ƴaƴa zan yanka su yace kuma ni Mugabe ni zan fara yin wannan auren shugaban ƙasar America shine mata ta uwa mai zuwa dora mun aure amma da yake ba ba, ba musulmi bane kaga ai musu da ba yace mu kuma shi shugaban ƙasar America inda namiji na auren namiji mace na auren mace kai ana samun ka amma yanzu su sun ce a rage haihuwa misali to amma kuma yan luwaɗi na ture suna zuwa su ɗauki iya na daga su tai da su ƙato da ƙato su zaka su ce ga ɗansu mace da mace zaka su ɗauka to kaga an kai haka kuma ta gani to wannan intikasa ne tun da namiji ma na dabba bai bai bai bin dabba shi sa Allah ce inhum illa kal an'ami bal hum adall amma sai ga duk da haka yanzu to kai yanzu waɗanda mutane suna abin koyi gare ka haka ce zaka koyi da su mi zaka koyi da shi ina abin koyi ana katu shi armi katu kai kana yarda kai yanzu kai mai son a kawo rukukin tura kai yanzu kai kana da a kawo wani katu shi aure ka kana yarda matar ka ta armi wata mace kana yarda diyar ka ta aure wata mata ko a aure diyar ka mace da mace katu shi armi ɗanka kana ji kana kallo yanzu ga doka hankali na da ita subhanallah Allah shi mu da sani zuwa gaba ma sai an ce to tun da turai an bari kasu ya armi kasu kuma a bari kare da biri su armi mace tun da dama suna lalata da suke ne sai a ce to ai ai doka biri na ai armi mace da kare saboda su ma ai suna motsi kuma suna da rayuwa to haka za a mallan wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq zalikum wasaqum bihi hadisi na ibnu abbas ashabu sunan sun fitar da shi imamu nisa'i bai fitar da shi ba hadisi na man wajadtum ya'malu amala qawmi lutun wato faqtul fa'ila wal maf'ul shi kuma wanda aka yi ma idan bai balaga ba bai daga ciki sannan kuma idan da karfi aka yi masa bai daga cikin wadanda za a kashe abinda dai malamai suka abin duk da yake sun tafi cewa wadanda suka yi ruwa ba a yi musu hukunci wannan magana ba gaskiya ba ce tun daga hadisai kuma ga hukunci wanda Allah subhanahu wataala ya ma waɗannan mutane sai Allah ce zalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun wannan shine ake muku wasici da shi la'allakum taqilun dan saboda ku samu hankali irin hankali na shari'a ba irin hankali na kere-kere ba da na'urori amma kuma a zaman to kamar dabbobi sai Allah subhanahu wataala ce wala taqrabu mal yatim kada ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai da hanya wadda take ita ce mafificiya hatta ya bluga ashudda har sai ya cimma burinsa har sai ya kai karfinsa ya cimma karfinsa to sai malamai suka ce to nan da an ce hatta ya bluga ashudda ba ana nufin in ya cimma karfinsa ba a kusanci dukiyarsa dukiyar maraya an hana kusantar ta gaba daya to amma abin da yasa an ka ce hatta ya bluga ashudda saboda in ya girma yana iya ba dukiyarsa kariya amma in bai girma ba ya ba ta kariya waɗansu malamai suka ce a'a hatta ya buluga ashuddahu hukunci biyu ne da an ka ce wala taqrabu malal yatimi kada ku kusance ta ta hanyar da bata dace ba kenan kuma ku kusance ta ta hanyar da ta dace to hatta ya buluga ashuddahu sai ya cimma girman sa in ya cimma girman sa ba ku da izinin ku taba ta ko ta hanya mai kyau ko ba wanda ba kyau kyau ba sai da izinin sa kenan majmu'ul hukmain waɗansu malamai suka ce a'a shi hatta yana da alaka ne da wata magana can daban hatta ya buluga ashuddahu fasallimu ilayhi malahu ku ba shi dukiyarsa wa auful kaila wal mizan bil qist ku cika abin awu da adalci kaga wannan wato adalci ana bukatar shi a cikin komai shi yasa su wajen tura hatta da magani in an yo shi akan takarda za a rubuta maka nauyin shi gram kaza ne to mu ko ina dan karamin abu gashi wanda bai da nauyi amma sun auna shi mu ko abubuwa masu yawa gaba ɗaya ba san awon su ba buga ne ake saboda yi maganin alfasadul ijtimai la mukallifu nafsan illa wus'aha Allah ce ba mu dora mana sai abin da ta iya dauka wa idza qultum fa'dilu idan za ku faɗa magana ku yi adalci an gane ko sai aka ce to me yasa ba a faɗi aiki ba saboda shi aiki yana buƙatar nazari da tunani idan an ce magana ma da za ka faɗa ka tsaya kai tunani saboda dan adam yana saurin motsar da bakinsa fa'dilu to balle ma aiki shi yasa duk abin da Allah ce zai yi aiki aiki in Allah ce ai sai ce ayi mai kyau allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala mafi kyau amma abu guda Allah ce ayi mai yawa shine zikiri ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera saboda shi zikiri abu ne mai sauki dan adam ya motsa da bakin sa kuma abu ne mai sauki mutum ya bude bakin sa ya halakar da kanshi Allah shi mu nutsi wa idza qultum fa'dilu walau kana za qurba ai walau kana al maqulu lahu ko walau kana al maqulu alayhi za qurba ko da wanda za ku faɗin maganar akan shi a an ce lahu dan amfanin shi alaihi ta fada kan shi za ku ko da kasance makusanci to mafi yawanci dan adam makusancin shi yana faɗin magana lahu gare shi mafi yawancin wanda ba nashi ba alaihi yake faɗa to amma yau duniyar mu ta kai inda mutane ma ƴan uwansu suke nema da sharri shi yasa walau kana al-maqulu alaihi za qurba ko da kana gaba da dan uwanka to kai mishi adalci sha'ir yace wala tazalu qillatul insaf qati'atan bainal adami walau kanu dhawi rahim rashin adalci bai gushe ba ko karamcin adalci bai gushe ba yana rarrabawa tsakankanin mutane ko da sun kasance yan juna sai Allah ce zalikum wasakum bihi la'allakum tadhakkarun wannan shine ake muku wa'azi da shi la'allakum tadhakkarun ko tadhakkaruna an gane ko kufiyun an ce kufiyun imam hamza da imam al-kisai da imam khalaf da kuma shi asim ɗaya daga cikin wato hafs da wayo riwaya daga asim waɗanda guda ruwatu guda uku da rawi da qari'i guda an gane guda qurra guda uku afwan da rawi guda su suka karanta zalikum wasakum bihi la'allakum tadhakkaruna waɗancan ku suka karanta tadhakkaruna to tadhakkaruna asluhu tatadhakkaruna sai an ka mai da ta'un ta koma wato zalim shi ko wancan tadhakkaruna asalin shi tatadhakkaruna sai aka shafe ta'un daya sai Allah ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u nan wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u al-kufiyun sun karanta da wa anna hadha sirati mustaqiman an gane ko sun karanta wato wa anna hadha sirati mustaqima da imam hamza an gane ko da imam khalaf da imam al-kisai da imam asim wa anna hadha sirati mustaqima wannan ita ce hanyata to sannan kuma imam ibnu amir da imam yaqub sun karanta وإن هذا صراطي مستقيما إن مخففا to sai sauran kuma da mu kawo sun karanta wa inna hadha sirati mustaqima duka dai qira'o'i waɗanda duka sun zo saboda kada wani ya ji wata qira'a da bai san da ita bai zaba da ce ai babu wannan kuskure na a'a ka tsaya kai bincike kai abinda baka zani ba za a yi kai kunci akan sa to wannan hadha sirati mustaqiman hanya ta ce madaidaiciya fattabi'uhu kubita wa la tattabi'us subula kada ku bi hanyoyi fatafarraqa bikum an sabili ko fattafarraqa bikum an sabili bi tashdidi ta kamar yadda Imam al-Bazzi ya karanta ɗaya ne daga cikin wato ruwat na Ibn Kathir zalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun wannan shine ne kuma wasici da shi saboda ku tsoron Allah to anan waɗanda wasayal ashara da musulunci ya kawo kada a yi shirka da Allah subhanahu wata'ala a kyautata ma iyaye kada a cutar da su kada a kashe 'ya'ya kada a kashe rai wanda Allah ya haramta kada a kusanci alfasha kada a ci dukiyar maraya an gane ko sannan kuma a cika da alƙawalin Allah wa bi ahdillahi awfu a cika da alƙawalin Allah waɗanda wasiyoyi ka faɗa mini duk duniya wace doka ta tafi musulunci tabbatar da irin waɗannan abubuwa abin da ya shafi hukumce-hukumce ibada kyautata ma iyaye zamantakewa kada a zalunci juna wajen kasuwanci duka gashi musulunci ya tabbatar da shi wane ne yake zuwa ya ce akwai yanzu abinda musulunci bai bayani kashi yanzu akwai abinda zai kawo to sai abu na biyu alwasaya almaqasidus sitta almaqasidus sitta sune abubuwa guda shida da musulunci yace a tsare su duk gwamnatin duniya musulunci yace in ta yi aiki da wannan ta kiyaye su za ka zama lafiya na farko hifzuddin a kiyaye addini bai yiwuwa a ce za a kawo abin da zai saba ma addinin mutane a zagi littafin su a zagi addinin su a zama lafiya wannan ba zai taɓa yiwuwa ba yanzu ma kwanakin bayan ji event cat Israel event cat kenan 24 ana zancen France ana son a sa doka a ba mutane dama su yi ta zagin addini da suka ga dama su yi kritikan addini da suka ga dama ɗaya daga cikin manyan malaman France ya ce a mu ba mu iya hana ku amma in kun kai kusan za ku ɗauki za ku biya wannan abin domin duk lokacin da kuka yi za ku ga abin da zai haddasa muku a kiyaye addinin mutane bayan an kiyaye addinin mutane hifzuddin sai kuma hifzu annafs a kiyaye rayukan mutane bayan an kiyaye rayukan mutane hifzul mal a kiyaye dukiya bayan shi a kiyaye al'aqlu hankali sannan kuma a kiyaye al'ird mutuncin mutane sai a kiyaye annasab dangantakan mutane kada mutum mutum taje tayi ta kamar da wanda ba nashi ba kada a bar mutane suna zina da matan mutane ka faɗa mini idan aka yi waɗannan musulunci duka ya ɗauki mataki addini a kiyaye shi an hana a ridda an hana ma musulmi shi kan shi zagi addinin waɗansu sai dai yayi bayani wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu Allah adwan bighairi ilm musulunci yace a kiyaye rayuka gashi nan wala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kuma in ka kashe a kashe ka hifzul aql a kiyaye hankali duk abin da zai bugar da hankali musulunci ya hana shi إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أكيا يدوك يا متاني ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الله كي كدعتي كدعتي دو حنيا تحرم أكيا ينسبة إن متن يزنا إمس بولانا تمانين in mutum ya zina a musu bular ɗari bai taɓa aure ba in budurwa ce in abin nan in kuma ya taɓa aure a jefe shi tsoro a baka tsoro saboda kakka taɓa kayan mutane hifzul irz a kiyaye mutuncin mutane sibabul muslim fusuq zagin ma musulmi fasikanci ne an hana to kaga ina ne mutane yanzu to ka faɗa min in an ka kiyaye waɗannan abubuwa guda shidda da waɗanda alwasayil ashira ka faɗa min wace doka ce a duniya ta zo da wani tsari wanda ya fi wannan tsarin don haka to Allah mutane su daina bata maka su lokaci wanda bai sani ba yi kokari ya sani wanda ya sani kuma ke son ya saba ma Allah saboda son biyan bukatoci shi gashi ga Allah lokaci ya tafi waɗanda matashiya ta yi tsawo kwarai da gaske ko ba haka ba amma dole babu laifi abin da ya saura za mu iya taɓa maudu'in a cikin shi ko da ishara ce zuwa gare shi za mu gane ne akan kalma ta alwaraka in an ce alwaraka ita ce takadda ko ba haka ba ita ce ake ce ma tira da zabarmanci ko tira takarda to takarduwa su a tire ko tun da jam'i na yawwa dama jam'i mafi yawanci a zamanci da aishi ke karewa window sai a ce windai tira sai a ce tirai wato waraka kalima ce wadda ta samu asali wato daga takarda daga ganyen icce aka yi amfani da ita shi yasa ake cewa waraka shajaru ya riko ma'ana ya yi ganye kunnensa kun muna cewa kunne wasu na cewa ganye ka gane ko wato sun fito wannan ganyen nashi ya fito wanda yake abin da rufe shi to sai malamai suke cewa in an ce alwaraku takarda ake rufi ko kuma ganye na ici ko kunnan ici in an ce alwariku an kai mara'un kasra azurfa ake rufi shi yasa in ka shiga cikin littafin fiqh zaka ga zakatu zahabi walwarik to walwarik din abin da ake rufi azurfa ba ana nufin ganyen itace ba a zuwa tattara shi a fidda mishi zakka wannan na ɗaya kenan in an ce alwaraka guda kenan in an ce alwaraku takaddu kenan wato yana daga cikin sunayen da in an shafe ta'un sai shi koma jinsi kama annakhlu dabinai annakhlatu wato icen dabino ɗaya ashajaru itace masu yawa ko bishiyoyi masu yawa ashajaratu ɗaya albakaru shanu masu yawa albakaratu daya annamlu an gane ko tururuwa ko mai yawa jinsin tururuwa annamlatu daya wa kis ala zalika akwai waɗanda su akan suke takarda dan adam yayi amfani da takarda a lokaci mai tsawo amma malaman bincike suke nuna cewa takarda abu ne wanda iya takardar da aka samu kamar mafi jimawar takarda wadda dan adam ya kai gare ta a tarihance kafin zuwa annabi isa da shekara 252 aka samu takarda wadda ita ce tafi kowace tsufa a duniya amma wannan ba shi ke nuna ita ce takarda wadda aka fara yi a duniya ba ina fata an fahimci to kaga kafin annabi musa annabi isa da shekara 252 shi alqur'ani yace kana nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب kaga Allah ya saukar da littattafai littattafan nan kuma an rubuta su kenan tun wancan lokaci kitaba akwai ta shi yasa wadansu masu kai cewa annabi Idris an sanya suna Idris li'annahu yadrus yana karatu yana rubutu shine mutumin da fara rubutu wannan tawili na yana buƙatar dalili amma dai abinda Allah subhanahu wataala ya nuna cewa wato allama al-insan wato alladhi allama bil qalam ya sanar da adam ta hanyar alqalami to wannan shine abin da dai za mu iya cewa akan asalin kalima ta takarda a gurgushi takarda ana yin ta da alama zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam an san takarda kuma an san amfani da takardu tunda wancan lokaci an rubuta alqur'ani amma ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya rubuta shi ba an gane ko yana umarni da a rubuta Allah ya hana ya rubuta saboda kariya ga annabtarsa kada su ce dama ai yayi karatu wani wuri wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik bi yaminik idhan lartabal mubtilun kuma musulunci musulmi duk da yake laraba an ce musu ummiyi ka san wadansu suna samun kuskure sai a ce ai duk laraba ba su rubutu ba su karatu kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba gaskiya bane al ummiyin wanda aka danganta ne zuwa ga uwa tunda ko yare sai a ce yaren mahaifiyar mutum ana nufin da yawan su su iya rubutu ba su iya karatu ba amma cikin al'umma akwai wanda sun kai rubutu suka iya karatu sai dai sun yi karanci dalili kuma dibi aya ta cikin suratu ال- البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى تلتمي فاكتبوه يا كما سو إيماني وأن آية تستمتع ألوكة تنسو التي إن سنك معاملة تباشي فاكتبوه سربوتا تو إذن دا باب ربوتون بس إيا با يا رأي تسربوتون إذا سربوتا kaga wannan magana ba gaskiya ba ce to abu na biyu sai hada maudu'i akan kalma ta alwarqa shine kamar yadda na gaya muku zamu yi amfani da as'ila sitta da musamman inda karatun yake man wane ne ya kirkiro ta ana ganin dai tarihi ya nuna cewa mutanen China su ne a gaba wajen kera yin wajen yin takarda tun wancan lokaci kina kaga ashe China ba yau ne ta saba zama da ilimi ba da bincike a duniya kuma in ka dibi wannan katangar taso da ta kewaye abin nan wato tana daga cikin mafi yawancin abubuwan ban mamaki guda bakwai ne ko guda takwas na duniya wanda suke cewa na ban mamaki an gane ko takarda kuma ana yin ta da abubuwa da dama musamman a wannan lokaci da duniya ta ci gaba shine sifofinta abu ne wanda ana yin shi tana iya samun sifofi daban-daban amma dai akwai takarda fara akwai baka ko ba haka ba amma ita baka wani lokaci ba ana nufin tana da launi baki ba a abinda a cikin tana baki takarda baka ko baka takarda to wannan abin da ya shafi abin nan lokacin da aka fara yin ta kuka ce babu lokaci tabbatacce sai dai ishara dai a tarihance su sun ce shekara 250 kafin zuwan annabi Isa alaihi salam mu kuma mun ce Allah ya saukar da littattafai kenan wannan yanda su wancan lokaci za a yi amfani da takarda ya ake yin ta wannan turawa sun fi mu sanin yadda ake yin ta tunda su yanzu sun ci gaba miliyoyin takardu ne ake amfani da su shi an dalilin da yasa na dauki wannan mabudi miliyoyin takardu ne ake amfani da su ga sunan ana buga littattafai da takarda ana kaza ana kaza ana kaza an gane ko so sai tambayar mu ta shidda ta biyar ke afwan dan mi ake yin takarda to nan na karatun mu yake da nau'uka na takarda takarda tana da nau'i nau'i daban-daban amma in muka duba dan adam tun daga farkon rayuwarsa har zuwa ƙarshen rayuwarsa akwai takardar da take bin shi kaga akwai takardar haihuwa in ma dai ba a ba sanar da an ka kam suna watsa ma ver ko a auna auna a ce to zamanin lokaci kaza a watsa mai takardar haihuwar nan yanzu tana daga cikin takardun da suke da dan adam yanzu takarda ce take jagoranta shi a cikin ayyukan shi gaba daya duk abin da zaka yi akwai zancen takarda yanzu ko ka ki ko ka so sai dai in dai ka zauna cikin daji ba ruwanka da rayuwa amma dai in ba haka ba ko a daji an sai da gona ana zuwa gidan alƙali da hakimi a yi takarda kenan asalin ta littawfiq ne musulunci shi ya koyar da tawfiqi tun ta hanyar bashi ya nuna da ake tawfiq a tabbatar da abu an tadilla ihdahuma mutadhakkira ihdahuma al-ukhra yadda haƙi ba zai kubce ba faktubu wa rubuta in an rubuta an huta babu sabani babu jayayya akwai ta haihuwa akwai ta nationality kasancewa kaɗan ƙasa ko ba haka ba in ka je likita akwai takarda wanda za a baka sannan akwai magani in za a rubuta a ce maka je ka amshi magani kaza ko ba haka ba in ka je kayi karatu a primary akwai takarda secondary ko mu ce premier da college high school ko lycée university ka zo kayi karatu ka samu maîtrise diploma ka samu abin nan mai suna masters shi ko maîtrise dual shi suke shi diploma akwai licence akwai magister masters troisième cycle akwai kuma doctorat akwai profesa kuma yanzu profesora a ce an baka profesa ka zan profesa kaga wannan ta hanyar ilimi takarda tana shiga gaba daya in muka je ta aiki na hukuma musamman a wancan lokaci takarda ita ce ai karshe tunda in ka dibi lokacin da ana aiki da takarda kwarai post da ma'aikatu dole abinda duk za a yi na gwamnati za a rubuta a bayar da takarda ka da turawa da su sai suka ce yanci wai sai an ba mutane takarda ina ganin kasashen afirka duk sun je suna an ba su takardar yanci su banda kasar algeria su da karfi na suka kori tura ba wai takardar suka je suka amsa ba mutuwa na an kai kowa ya je wani sun kasa kai suka bar musu kasar su su ba takarda ta an kama su ba saboda su sun san abin da ya kamata su aikata an gane ko to muhimmancin takarda musamman wajen littafi da karatu dan adam Allah ya ce allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam ta hanyar alkalami da abin da yake rubutawa shi yasa saboda muhimmancin ma takarda da alkalmi Allah ce nun wal qalami wama yasturun Allah ya rantsuwa da alkalmi da abin da ake rubutu a kansa an gane ko in mun dauki alqalam am ake nufi ba sai wancan alƙalami ba wa ma yasturun da abin da suke rubuta ba sai an ɗauki cewa abin da Allahul mahfuz ba wanda mala'iku suke rubutawa ala ayyati hal kenan mun san da cewa takarda cikin nau'ukan ta wato tun daga rayuwar dan adam tana bin shi a cikin kowane mataki na rayuwa kuma ana kai ga inda dan adam yake samun diplom ya samu takarda ta kaza ta kaza ta kaza ta kaza to amma takarda yanzu ta kai akwai ta kwarai akwai ta bogi to kaji wata matsala yanzu littattafai na addini ma akwai na kwarai akwai na boki dan Allah ya faɗa fa wailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi aydihim thumma yaquluna hadha min indillah bal ya tabbata ga wanda suke rubuta littafi da hannunsu thumma yaquluna hadha min indillah sannan su ce wannan daga wajen Allah ne dan nan ne yan Qur'ani suka ce to kaji a rubuta hadisai kaza kaza kaza a su hadisai ba littattafai da an kace an kace daga wajen Allah ba yadda annabi na ya gabatar da aiki an ka rubuta maka an ka nuna mai da yake aikin shi ma ƙwararren an rubuta shi a shi suna ta maka ai wannan sun mai kullu hada min indillahi ai za a ce daga wajen Allah ne shi alqur'ani ko an ce daga wajen Allah ne ai daga wajen Allah yake ina ba ta kafin rubuta ya ba rubuta sau a a ai yaktubuna an kace rubuta wa inda matsalar take kace daga wajen Allah yake ba daga wajen Allah yake ba amma in ka rubuta daga wajen Allah yake nan laifin ba zai kama ka ba sai ka san yadda za ka yi ka tattauna da mutum a ilmanci an gane ko to kenan akwai littattafan da aka yi na ƙarya wanda shine abin da yasa aka bata addini amma ka dibi turawa da suke da wayo a ilimin duniya sai suka rubuta ilimi daidai shi yasa kullum suke ci gaba saboda abin da aka rubuta nan da an yi kuskure da shi wanda zai zo tana yawa shi ma shi abka ba kuskure akwai wahalar ya tsaya yi tunani amma sai suka gina ilimin su akan gaskiya da rubuta gaskiya na duniya shi ta sun ci gaba mu ko sai an ka zauna ba a ma san inda za a ba kafin ci kenan war alaka ta warka tana da alaka da aiki na kowace irin ma'aikata ta gwamnati ba yiwa ta aiki babu takarda ka kenan ko takarda ta zama wani juz'i daga cikin rayuwarmu babu wani ilimi wanda za a karatu musamman da yanzu duk yadda ake cewa ko da ana amfani da na'urori da kwamfutoci ba su iya zama matsayin takarda dole sai an rubuta nan tunda akwai rapport in an rubuta shi cikin USB sai an kai format ka tashi aiki shi yasa maktaba dole sai an yi maktaba a duniya library amurka ta ci gaba da ta hanyar abubuwa amma akwai library ta congress yan an sai library da english bibliotheca ake nufi sabarin wurin an ce library wurin da ake sai da abinka tun a wancan lokaci a wajen 2006 zuwa 2007 suna da libar cikin ta ya kai 2 miliyar saboda mi saboda hanya ce ta isar da ilimi eh america ne ke kasance an gane ko ita ce babban bibliotheca a duniya a iya sanin ba mu sani ba ko a samu da tafi ta kada wani za wuri ce a kaza kaza ai akwai wasu nouvelle information kan to dan haka wannan ita ce alwaraka da muhimmancin ta a rayuwa wanda ya ko ina kowa ya san muhimmancin ta da karatu da ake yi da ita amma akwai ta kwarai akwai ta bogi akwai wadda a ta kwarai akwai wadda ba ta kwarai ba an gane ko to sai mu je tun da lokaci ya matso akan nukta guda biyu masu muhimmanci akan ita takardar karta abu na farko shine cewa ana bada takarda don a yi aiki da ita a yi amfani da ita amma kasashen duniya sai aka kasa su gida uku ƙasar china da ƙasar america ƙasar turai sai kasashen afirka da sauran kasashen da su cika ba haka ne aka kasa duniya idan ka tafi america ko china kana son aiki ba ruwansu da diplom ɗinka takardar certificate ɗin da ka samu ba ruwansu da shi za su ce zo nuna muna iliminka experience ko experience idan ka je turai kana neman aiki abinda ya dame su shine wani irin diplom wani irin certificate kake dauke da shi idan ka zo afirka da kasashen da ba a ci gaba kana nema aiki babu ruwansu da diplom ɗinka ko karatunka ko experience ɗinka ko aikinka waye turo ka dan wa kake mi ka zo da shi ga hannu waye karewa gindi dan wa kake shikenan shi yasa su can amerika da ƙasar china sanadiyar ci gabansu shine su wane ne zai yin aiki a gani babu ruwansu da diplom don manyan ma'ilimta a duniya da yawa daga cikin su ba su da diplom sai ka iska mutum ba ma doktor bane wanda ya kirkiro apple tun lise ya bar karatu tun high school ya je yana koyon yadda ake kere kere gyaran salula ya kirkiro salula da a duniya ta ta da daga cikin manyan manyan salula ne na duniya kenan ba wai son da aka yi a ce kana da diploma ba a'a wani aiki za ka iya yi a gari shi yasa China ta ci gaba America ta ci gaba su ko turai sun damu da diploma duk da yake suna aikin amma ba su ba aikin muhimmanci ba irin yadda suka ba diploma aiki to ita ko Afirka a babu zancen aiki da wani abin nan in dai ka zo kana neman aiki kawai ya ne za a yi in ka zo da wani abu ga hannu to in akwai wanda ya tuyo ka to in akwai kuma babanka ko kana da wani dogon hannu kamar da suke wucewa dogon hannu to in babu kuma ka sani inda ka yi ilimin ka da experience ɗinka da aikin ka da yadda ka kware dubbai da muhimmanci a Afirka to kuma haka ake son a ci gaba sai abu na ƙarshe shine wato bambanci tsakanin ilimi da diploma wanda shine da yawa abinda mutane da dama su su bambanta ba ilimi daban diplom daban mutum na iya zamantowa shi na da ilimi amma bai da diplom mutum na iya zamantowa yana da diplom bai da ilimi mutum na iya zamantowa yana da diplom kuma yana da ilimi to in duk ba a bambanta wannan ba a cikin karatunmu na addini da karatunmu na boko da muke yi ba za a ci nasara ba domin akwai da yawan mutanen da suna da ilimi wanda za su iya amfanin ƙasa amma saboda ba su da diploma an danne su an kawo waɗanda ba su kai su ilimi ba kullum sun hana su ci gaba wannan shi ne babban musibar da muke ciki in ka yi wa karatu yanzu ka to sun ka gane kana da ilimi kuma kana da babban certificate ba a ma barin ka samu abincin da za ka ci sai dai ka gudu ka koma turai ko ka sani inda kai an fahimce ni to kuma diplom kin nan sai zama tutu yanzu wata hanya ce wadda kuma mutane suna son su yi amfani da shi su mai da ƙarya gaskiya su mai da ƙarya ta koma gaskiya yanzu mutumin da zai je ya karatu ya samu doctor ka sana cewa doctor wanda mustalah ne na yahudawa kafin ce ne wanda har yanzu ya haɗu cikin kasashen musulmi ana samun mutane tunda kamar da suke cewa doc ana nufin masani shine doc tor kuma ana nufin attaura sai an ka ce doctora masanin attaura nan na asalin ta samu to yanzu mu masana a taurari a ko kokara na al'amarin gashi amma mustalah ne ana iya a ce daga asalin shi kaza in kaga da baka gudu ka bar shi ko kuma in kaga da baka aiki da shi tun da zama doctor doctor kamar da suke cewa an gane ko diplom yana yi wanda yake dauke da shi bai da sani to idan aka ce za a bashi jagoranci ko ko za a bashi aiki ba tare da an jarraba shi ba kaga za a mai da al'umma baya shi sa diplom baya nuna ilimi inda aka san abinda a ilimi ko kana da diploma kana zo ɗaukar ilimi dibi yanzu a saudiya ba su yadda ba ɗalibai su yi karatu a jami'a kawai babu malamai a harami haramin makka da haramin madina duk matsayin karatu ne wanda wato kamar da aka ce ma karatun suru karatun zauri abin littafi tun farko a ƙarshe amma doktor in ya zo nukata ne ba ka bai da lokaci ce maka ta cikin maktaba kai bincike kuma dan mutum ya samu doktor ba shi ke nuna yana da ilimi ba a'a sai ya dage in yana da ilimi yana da ilimi yanzu a Najeriya zaka iske professor ma yana zuwa wajen ɗaukar ilimi tafi yanzu nan kamar sakkwato ko kano za ka iske akwai malaman jami'a waɗanda suke zuwa a masallatai ko a soro soro suna ɗaukar ilimi wajen malamai saboda tana yiwa nan ka kware nan baka kware ba ko ko tana yiwa kana da certificate amma wannan mutumin ya fi ka ilimi amma sai ka je ka ɗauka saɓanin munan da ba san abin da ne ilimi ba sai mutum yana ganin ya samu doctor shikenan abin kumya ne a gane shi yana ɗaukar ilimi abin kunya ne a gane shi kaza kai ko abin kumya shine baka sani ba kuma bai yiwuwa littattafai su baka karatu su kadai a a littafi yana taimaka ma in kana da bas amma dole kuma sai an je wajen malamai an yi karatu ilimi cikin kai yake ko mu ce cikin zuciya da alkur'ani ya faɗa ko ba haka ba aw lam yakfi ma anna anzalna alayka kitaba yutla alaihim wato bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm sai dai kokolwa tana taimakawa ba za mu ce cikin zuciya kada mu saba ma alkur'ani abu hayyan at-tauhidi mai tafsiri a baharul muhit tunda baharul muhit ka san kala kala ne akwai baharul muhit na imamu zarkashi akwai albaharul muhit na abdullahi gondu akwai albaharul muhit na abu hayyan al-andalusi to shi abu hayyan al-andalusi nashi cikin ilimin tafsiri ya yi shi to dan haka sai ai hattara eh albaharul muhit na zarkashi ina ganin cikin usulul fiqh ya yi shi shi ma na abdullahi gondu daga cikin usulul fiqh ya yi shi an gane ko shi wancan cikin usulul fiqh shi wancan cikin usulul fiqh amma shi abu hayyan al-tawhid cikin tafsiri to abu hayyanu tauhidi yake cewa ya zunnul ghumra annal kutuba tahdi aha fahmin li idrakil ulumi wa ma yadri al jahulu bi anna fiha غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم ya ce ya zunnu al-ghumra al-ghumru shine wawa ka gane ko alghimru kuma shine kyama alghamru kuma shine tabci kaga dole ka san bambanci tsakanin su annal kutuba tahdi yace yana sa tsammani littattafai kawai sun isa su ciyar da mutum akha fahmin mutumin da yake da fahimta li idrakil ulumi dan ya sama ilmin muka a'a su littattafan suna taimaka ma ba a barin su amma malamai ba za a bar su ba dan akwai sirri na bayanin abin da baka fahimta ba bai cikin littafin wa ma yadri jahulu amma jahili bai sani ba bai littattafan nan ghawamiba abubuwa masu in an ce ghamid shine abin da ba a fahimta shi mai rikici mai rikitarwa hayyarat aql al fahimi waɗanda sun kidimar da sun rikitar da hankalin ba mai dogo fahimta idza rumta al ulum bi ghairi shaykh in kan nemi ilimi ba tare da malami ba dalanta an sirat al mustaqim zaka bata daga hanyar ki madidiciya wa taltabisul umuru alayka al'amura za su rikita gare ka hatta takuna har sai ka kasance adalla min tawmal hakimi mafi fata daga mafi mafi bacewa daga tawmal hakimi wani mutum ne wanda wawa ne a cikin larabawa ana yawan kawo kisoshin shi to kaga dan haka wannan ba zai hana ka ba ka je dokar ilimi sai a ƙarshe kuma tun da lokaci yayi zan kawo kissa Ibn Hazm al-Andalusi wanda yayi rikici da malamai da dama a ƙarshe sai aka wato kona littattafansa gaba daya to kaga ana da ganin an yi mishi an yi mai banda to ibn hazm da ya tashi raddi ga abun ga malaman da suka yi mai wannan aiki yace in tuhriqul qirtasa in kun kone alqirtasa takarda ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين لا تحرق الذي تضمنه القرطاس إن تحرق القرطاس in kun kona takarda la tuhriqu alladhi tadammanahu alqirtas ba za ku iya kona abin da shi alqirtas ya kumsa ba na kaina bal huwa fi sadri yana cikin zuciyata yasiru ma'i yana tafiya tare da ni haistu staqallat raka'ibi duk inda kayana ne aje su ma'ana duk inda ni balaguro nake tare da kayana to ina tare da shi wa yanzilu in anzil in ya sabko da saman taguwa zan sabko ko in ya sabko na sabko da inda abin ka wa yudfanu fi qabri kuma za a turbude ni a cikin ƙasa da wannan ilimin nawa da'uni min ihraq raqqin wa kagidi ku bar ni ihraq raqqin ta hanyar don kun kone takarda fi raqqin manshu wa kagadin da kuma takarda ita ma ake mata kagad duk suna inda takarda wa qulu bi ilmin kayyara nasu man yadri ku yi bayani da ilimi a gane wane ne ke da sani ba zo da shi an koma mu littattafai ba wa illa fa'udu fil makatibi bada'ata yace in ba haka ba ko koma can cikin makatib wajen neman ilimi wuraren littattafai maktabobi maktabobi fa kam duna ma tabghuna lillahi min sitrin so da yawa abinda kuke neman ku kai gare shi Allah zai suturce shi ma'ana ko abinda yake nufi za ku kai gare shi ma'ana na ilimi ko ko abinda kuke so ku kai gare shi na ku kare da ni da ilimi na yace to kaza kan nasara haka nasaru suke tuhriqul ladhi abin nan kaza kan nasara yace kamar haka nasaru suke tuhriqu alladhi alat alai wato alat akuffuhumul qur'ana min abin nan fi mudun sagri kazaka nasara yace haka ne aikin nasaru tuhriqu alladhi tana suna kone abinda alat alaihi abinda suka samu iko akan shi na alqur'ani alat alaihi akuffuhum abinda hannun suka kai gare shi na alqur'ani min alqur'ani fi mudun as-saghri fi mudun a cikin garuruwa na as-saghr inda ake kariya as-saghr na wajen ribatu kenan an kone alqur'ani wannan bai sa alqur'ani ba ya samu wata matsala dama dabi'a su in suka zo su sace littattafai mutane inda suka mamaye zamanin mulkin mallaka da kowane lokaci kuma su kone sauran littattafai shi yasa suke suna ta kone littattafai kaji a Libya an kai hali an kone wasu littattafai a Iraki an kone wai duk dai mutane su zamanto busan tarihin su ba su zamanto iyayen su ma kamar busan komi ba busan tarihin musulunci ba busan daula ta musulunci ba a ƙasar Spain wadda ta yi shekara 800 tana mulkin turai su zama jahilai saboda a ja su inda aka ga dama Allah shi muna tsari to da haka wannan dai a gurguje shine abin da zan iya cewa kuma duk mutumin da zai rubuta wani abu akan takarda ya san cewa za a tambaye shi akan shi ranar tashin alkiyama in gaskiya ne in karya ne shi yasa mun rubuta musamman a kasashen mu da wanda zai rubuta littafi ko ta hanyar addini ko ta hanyar tarihi ko ta hanyar culture ko ta hanyar wani abu ko ya zagi addini ko ya mutunci addini ko abin da ya kamata haka ya san akwai almas'uliyya addiniya fil kitaba fa wailul lil ladina yaktubuna al kitaba bi aydihim ai ya kamata in dakanta lokaci ya matso abin da muka faɗa ga mun to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya gafarta
alhamdulillah to nan za mu dasa aya insha Allah yan uwa la saka malam da alkhairi kuma abinda an na aiki Allah ba mu iko aikatawa abinda an na hannuwa Allah ba mu iko hannuwa daga aikata shi za mu yi amfani da wannan dama mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma mu biyo ba da addu'a Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ya Allah muna tawassuli da wannan muna roƙonka duka masu neman zama lafiya a ƙasar mu ta Nijar Allah ya ƙara musu ƙwarin gwiwa masu saka mana fitina ya Allah muna roƙonka in masu jiya ne Allah ya da su amin in ba masu yawo ne Allah ka kare musulunci da musulmai daga sharrin su amin Allah ka kare musulmai da musulunci daga sharrin su Allah ka Amin.
ɗauka addinin musulunci da musulmai Allah ka karya kafirci da kafirai Amin.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين.
ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد Amin.
ya Allah akwai yan uwar suke ta mu rinka yi musu addu'a ya Allah muna roƙonka buƙatun suna alkhairi da mu da su duka ka biya muna Amin.
in akwai na shari kamar da su alkhairi ka biya muna Amin.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما آمين.
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها آمين.
ساءت مستقرا ومقاما آمين.
اللهم اغفر لنا ولوالدنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين.
سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم